أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى كما يدعو مكي القولي cikin darasinmu na wannan littafi mai albarka aljami'u sahih yau a matsayin darasin shi a madadin darasin shi bincike zammi na fahimtar shi da abin da ya gabata kuma kamar yadda muka yi bayani wanda yake wanda ya sharaka zammi tambaya hadisai ne na ɗauko wanda muka suka gabata wasu gurare kowa zai karanta abin da muke bukata mu ji fasara ras babu matsala ko ɗaya kuma inda muka tsaye da mutum muka ce nan me ake nihi zai iya yin bayani ya ba da amsa cikin wannan lokacin cikin na darasin na sahihul bukhari in yasa abin da yasa saboda karatu irin wannan na halka ya gudana kawai ba a bincike haka kawai ɗalibi yake tahiye shi malaman Allah musu rahama ba ruwansu da binciken baya ka fahimta ko baka fahimta ba kawai zawa kai ka ci gaba kenan kai ne zaka ma kanka kaga dole ne ka tsaya ka fahimta kama kanka amma in wanda bai sa kan shi ba dole mutane da yawa su yi ta zuku su fahimci komai ba a yi ta wucewa ka ga mutum ya yi littattafai da yawa amma kuma bai iya koya ma wani ko ɗaya ba daga cikinsu me yasa wannan na saboda babu bincike shi kuma bai tsaya bai yin shi da kyau kawai ya ji dai an yi bai da bambanci da kamar ka taho kawai ɗauka sauraron wa'azi babu bambanci da sauraron wa'azi in dan baka tsaya baka fahimci me aka me ka dauka kuma nan me aka ce maka in baka yi wannan ba babu bambanci da sauraron wa'azi shi kuma daukan karatu ne kake kenan ya kamata a ce duk abin da aka faɗa na fasara duk abin da aka yi bayani na cewa wannan gurin manufar shi kaza ko wani iskali da aka kawo ya zama da kana rike da shi ka iya warwarewa shi ne matsayin ɗalibi mai neman ilimi kuma magabatanmu sun ɗora mu akan hanya ta gari kasancewar karatu dole sai da muzakara sai da nuna baya sai da karanta baya kada mutum ya zamana ya wuce amma haka kawai ya bar littafi haka nan he kura tana ta shan shi da manuwar cewa ya wuce shi he an bincike shi wani ya zo ya ce yawa na naga kana izziya ga ahadari ka koya mani ana farawa ita ganin shirme ko kuma ya ganka kana risala ya zo maka da izziya kenan kaga za a samu kuma idan kana mukama ya zo maka da so ta ishiriniya ko suwan dan tsarani ko sauransu da makamantansu kuma kai ku baka yi itikanin su baka je zuwa na gaba da su kenan kaga da wannan karatu ba zai zama na ba kamar yadda mai ta'alim yake cewa fal ilmi bil muzakarati qama wartafa ilimi sai da muzakara ne yake zama da gindin shi ya zama na daidai ya tsaya to in wannan binciken na baya dan saboda fahimtar cewa shin ana tare da mu abin da muke yi ko kuma kawai sauraron wa'azi ne in sauraron wa'azi ne kenan yin a san kuma salon da ya kamata a ɗauka don saboda a gyara kuma aka jaraba mutum aka ce kowanne ya sadar shekara hudu ce don saboda lokacin darasin namu shine lokacin jarrabawa kenan kowa a cikin hadisin don ɗauko mishi in ma ko da shi ko da na gaban shi in sai ɗara hudu di kuma ya zamana abinda zan lura da shi kowa in nata yake karantawa inda ya yi fasara ba daidai ba na mashi magana don ya san cewa an mashi tuni in kuma ya kawo wata kalma ya faɗe ta ba daidai ba ya shiga hanya gyara ne aka mashi shi ma a mashi magana ya san cewa yana da bambam da wanda tun ya fara har zuwa ƙarshe ba mu gyara mashi komi ba kenan kuma mutum sai sa a kan shi cewa dan bincike irin wannan ba wai alƙura ba ce ba da manuwan alƙura ba ce don saboda jarraba gani ana tare ne ko kuma yaya ne kenan sai ta yi maka ga kahi wani muzakara kahi shi mai da hankali ga littafin kuma amma aka taho ka ga ya ba da fasara daidai kai kuma baka yi ta daidai ba shi ke nuna cewa ya hika ba a jarrabawa ita dama sa'a ce sai ka ga abin da ka ɗauka da yawa kuma shi wanda kwanan shi yake na barci bai taɓa leƙa ba ya tashi ya leƙa safa ɗaya a rannan kuma ta zo kan shi ita ce aka tambaya kenan kaga kawai jarraba mujarradi ne na gwadawa ba wai na nihin hakika ɗari bisa ɗari ba cewa wannan da ya samu wakin ya hi kowa tana yiwuwa wani wanda yake can baya ma ya hi shi ƙoƙarin zan mu zai ɓata lokacin zan muhara insha Allah ta'ala da hadisin hadisi na to daga dama zan muhara ina ne dama daga nan to malam kai ne ko to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyi usramatil alamin kitabu bada'il wahyi hadisi na biyu a cikin kitabu bada'ul babu kaifa kana bada'ul wahyi ila rasulullah kenan daga a tsallake hadisin innamal a'malu binniyat karanto mana hadisin gashi nan sadara hudu ce haddasa na abdullahi ibn yusuf kawai hadisi na biyu kuma a dan mai da hankali saboda lokacin na bukarin ne zan mu takaita na gaba kuma darasin mu zan yi na sayo sunan ya bidiyo
باب تحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال yawa afuwan wani suna ne اسحاق اسحاق شمعون
yawa mu je
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله Mhm.
كيف ياتيك الوحي Mhm.
وأن صحابي جليل لكن بأنه أتاه كيف يأتيك الوحي Mhm.
جاء وحي يجي زورا Mhm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mhm.
النبي سيتي بشي Mhm.
أحيانا Mhm.
wani lokaci ya atini yana zo mun shi wahayin kenan Mhm.
misira ta wasu salsalar jars Mhm.
kamar karan wannan kasa ana jan kasa
ƙaran ƙaran ban ɓata lokaci hon mutum ya kuskure tana mashi kawai muke mu wuce sarsalat aljarsu kwatankwacin ƙaran ƙaraurawa aljarsu ita ce ƙaraurawa ta da ake sawa a wuyan tumkiya ko kuma wuyan dabba a makiyayi wanda har muka yi bayanin me fa'idarta saboda kore tana ƙara namun daji ba zai su zo ma dabbobin mutum ba kenan mun samu tuni guda mhm.
jawo a shaddu alayya Mhm.
wannan haka shi tsanani a gare ni Mhm.
ya zama a wani sabbin kenan Mhm.
ya ce fa yi kusan anni Mhm.
fa yi kusan anni ya ce wani wa ayatu anni Mhm. a baka huce ba fayu sama anni sai ya yanke gare ni an muka yi misali da haɗar Allah maɗaukin sarki lamfi sama laha babu yankewa gare ta Mhm. wa wani kad ayatu anni Mhm.
ya ce na kiyaye na kiyaye shi ba tsara abin da ya faɗa Mhm.
ya ce wa ahana wani lokaci kuma ta matsalin yin mara Mhm.
mala'ika ita kan zo rajul arba'in na wasu ya tamassal yakan zo mun ne akan siffanta mai zai a siffar mala'ika ya masu da aka musanta mun kuma a siffar mala'ika ya zo yawwa yakan musaltu da siffan mala- wannan mutum Mhm.
ya ce fahimtar dumu ne sai yi mun magana Mhm.
ba ba a iya ba ya ɗaya sai ki abin da ke ɗaho Mhm.
ƙayar da aisha ta mafi yalla aka aisha ya ta faɗa Mhm.
alƙudar aikuku tabbas na gan shi yanzu na alaihi wahayi Mhm.
wahayi yana sauka a gare shi a nasarar sallar kiran Mhm.
biliyon shi ne bardi Mhm.
a ranar da ake tsananin sanyi Mhm.
aikusan anhu Mhm.
sai ya yaye fayafsimu ba ya fuso anhu Mhm, sai ya yayi mhm.
wa inna fayafsimu yayewa ce ka wuce ta baya yankewa sai yake da gare shi yankewa wannan ya na ku tabbas goshin shi Mhm, ne ta- ne ya tafashanu araka mhm.
ya fitar da gumi
haka ne yana fitarwa ne yawa kecewa da ita ce daidai yana kecewa gashi mai shimawi da yake cewa walfasadu da shaushawa shaushawa ita ce alfasad yawa to malam isa haka kana da tuni hudu gyara daya to mala suna malam adam to bismillah yawa hadisi na gaba kenan hadisin hiraka na sai mun ɗauki wajen mutum goma cikin shi aha
أول ما يجيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa wace da yake da yayi wannan kai yake cewa laisi ya mun hadisi sai an ibn shahab da ibn shahab an ruwa ibn zubayr an aisha daga aisha ummul mu'minin annaha qalat lalle ita aisha ta ce awwalu ma yubidu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma budi a jego ma yubidu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka fara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara mushi da shi na wahayi a ru'iyar saliha shi ne wani kiwon da yake nagartacce mai kyau inda cikin barci cikin ƙarin bayani da faɗa kowa san da tun da ce cikin barci ne to wannan ƙarin bayani ne ke nan wuce yawa kana la yara ru'ya illa ja'at mislu falakisu makana sai ya zama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubuta baya ganin mawarki illa ja sai wannan mawarki ta zo misali falakin so inda kasan kwatankwacin hasken asuwa sun ma yuhibbu yawa nan duk da ba mu faɗi ba ba an yi lissafin shi a kuskure ba an ce ja'at ta zo ba kawai ya zo daga cikin ɗaukan ɗaukan tarjama abin da yake bada a cikin abubuwa da dama da hausa da larabci mace ne mu kuma a wajen mu hausa ne to in ka zo damirinsu na hausa ku zaka bada ba na larabcin ba ba tarjama harfiya ba
sun ma kubi bai ilaihi da kalabu sannan sai aka soyar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aitaka wa kana ya sallu bi gari ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kadaita a kogon hira ba ce ba ce a kogon hira sai in eh, ba ce mishi sai in dutse ne yawa yawa inda sama da dutse ba gar wai ta hannu su fi yana ibada cikin shi wa kuwa ta abu wannan fassara ce yana mai mota yawa Allah ya liya zawa ta da wasu yan tarare ke daga ku kawai an yanzu a ila hali tun kan ya ciratu zuwa ga iyalan shi sallallahu alaihi wasallam wa ya tazawwada bi dalika wai ta zau wadu du.
wa ya tazawwadu li dalika gyaran wasali ba mu lissafin sha wannan a gyara ta shi khadija ta ne guzuri dan wannan sun mai raju ila khadija ta sannan ya dawo zuwa khadija fa ya tazawwadu li mithliha ta ne ta ne guzuri kwatankwacin na wannan adadin zaman nashi hatta ja abul haq hasan da gaskiya ta zo mishi ita ce wahayi ko biga iyali ana abu bagira fa ja abu malakun sai wani mala'ika ya zo mishi mala'ika jibril yawa ka a ce wani ka a ce wani in aka ce wani kamar na kira ne na in ka ce wani kenan sai mu ɗauka da larabci faja ahu malakun shi kuma gashi da ma'arifa na kenan sanannen mala'ika wanda yake zawa da wahayi
Kala ya ce da shi ikra, ikra, kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ma'ana bi kare ni ba mai karatu wani. Kala sai ya ce ba a kaza ni, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ya kama ni ba gaɗa ni, ya matse ni, hatta ba daga min da jihar, har sai da tsanani ya kai min matuka, sun ma asalin sannan ya sake ni. Bakala ya ce ikra, ya ce ikra ta fasul, fasul sai na ce da shi ma'ana bi kare ni ba mai karatu wani. Ba a kaza ni ya kama ni fagatsani fagatsani saniya ya matse matse ya ta biyu sun mabalaga min da jihar hatta hatta hatta balaga min da jihar sai da ah, tsanani ya kai mun matuka sun ma sannan sannan ya sake ni fakala ya ce ikra ikra tu fakultu ma ana bi karin ta ce da shi ni ba mai karatu wani ba haka ne fagatsani falifa ya ce ya kama ni matse ni matse ya ta uku sun ma sannan sannan ya sake ni fakala sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ikra su da suna Allah alladhi wanda khalaq yake halitta halitta khalaq al-insan wanda shine yake halitta da adam min alaq daga ah, ruwan mai ikra yawa nan ma a ɗan gyara shi ba yake halitta ba ya halitta Muhammad bin yawa fi'ili madi khalaq al-insan ya halitta adam min khalaq daga ah, dugo na mani ikra ya ce kai karatu wa rabbika da ubangijinka al-akram wanda yake mai
yawwa to yayi na na gaba kuma yawwa malam bai da tuni yana da gyara guda to bismillah wani suna to ci gaba
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن. سئل أن صلى الله عليه وسلم إلى هدى والجماعة بها عند والنوح عند أكل العالمين يرجف فؤاده زكي زكي شدام تركتا فدخل على خديجة بنت خويلد سي شدا وجن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنا ما دشي فقال زملوني زملوني سيما الله فآية بنت زبيني zammiluni zammiluni zammiluni lullube ku lullube ni da jam'i ne kawo shi ni zammiluni zammiluni lullube ni da zammiluni ku hatta zaba an kurau sai suka lullube shi hatta zaba an kurau sai da tsoro ya tafi daga gare shi ya bar tsoron kenan ba fara da khadija sai ya faɗa ga khadija wa akhbara al khabar ya ba ta labarin labarin abin da ya faru لقد خشيت على نفسي تبس خشيت على نفسي نجد صورو أكينا نجد صورو ولا بيسائل ركينا فقال خديجة خديجة رضي الله عنها سكتي كلا والله ما يخزيك الله أبدا والله أنا ما زي كنية تدكي توزر تدكي أبدا أبدا إنك لتسل الرحمة
nan akwai fa'ida da mu haɗe ta ban an ce abadan lima ya ta ƙabila ne kore abu wanda zai gabata nan gaban kuma a ce ƙaɓɓu muƙabil ɗinta shi ne ƙaɓɓu da ɗai kaza bai taɓa faruwa ba kenan ita ta kore ita akasinta ce ita ta kore da cewa bai taɓa faruwa ba can baya ita kuma gaba abadan ita ce take madadinta ita kuma sai ta zo 'yar uwarta wannan take abin ga azaliyan fil azal fil azal ita kuma can harko ta har abada ma wucewa ta har abada
وتحسن الكلا كما كان أنت ويتر ويتر مثالي وتكسب المعلوم كما وان بايدا كما باشي وتقري الضيف كما كان ينقارب باجي معنا كان ينقارب باجي وتعين وتعين على نوائب الحق كما كان يتيمكاوا nan gurin fa'ida akwai dan saboda ya ɗaukan garar baki a jahiliya mutum yana tarbar baki nuni ne na karamci abu ne wanda yake ganin yake nuna cewa mutum ne mai jarumta shi yasa suke siffanta mai kyauta cewa toka gidan shi hayaki bai mutuwa shi yasa duk bakon ya zo gari zai kasance ko da ba tuwon bane a sama gidan karamci shine kullun daddare za a kunna wuta batta mutuwa ba ko da ya zo alama cewa ya je can gurin akwai karɓar baki kuma abun yabo ne shine wani mawaki yana ma wasu zambo yake cewa kauman iza nabahum daiful yace qalulu in muhimbuli alan nari muggan mutane ne wanda da saboda tsananin rawwa ba wai su bada ba in sun ji bako ya yi sallama ma sai dai su ce ma wasu ima tukunyin nan hutsari wutar ta mutu dan tsananin rawwa ne wai ruwan maka a kashe wuta da shi a yi asara
kuma kana taimakawa akan annoba ta gaskiya annoba ta gaskiya فانطلقت به خديجة سي خديجة تحيد من الله صلى الله عليه وسلم حتى أتت به ورقة بن نوفل سي تجد شي وجن ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد بن عبد العزى بن أسد بن عبد العزى دون عم خديجة هو بابا خديجة ابن عم ابن عم خديجة هو دان أم خديجة وكان imru'un shi warqa ya kasance kawai game shi wa ka nan ra'a
warqa ya kasance kan ta nasu fil jahiliya ya kasance mutum ne ya kasance mutum ne kan ta nasu fil jahiliya sai nasaranci a cikin jahiliya ne addinin nasaranci kenan wa kana yaktubu kitaba ya kasance yana yin rubutu kitaba wa kana yaktubu kitaba ibraniya ya kasance yana yin rubutu da harshen ibraniyanci
yawwa ya yi to na gaba yi yawwa kana da tuni ɗaya gyara ɗaya to mara nura salisu to kai kuma je ka daga fa yaktubu min al-injili masha Allahu an yaktuba abinda yawwa faƙalar lahu khadija ya bin ammi kenan ya bin ammi sai a shahe yakin ta idan fata kamar ya bin umma la ta akul bi dihati dan in ha muka gyara hukumin kananta shi muka yi mu a gyara zan mu ɗauke shi ba wacce aka yi ba isma amin akhika ba daga ɗan ɗan uwanka kenan ba ɗan ɗan uwa ba ɗan uwan bane daga ɗan ɗan uwan shi fa qala lahu warqa to ya wanda kawo ba musa kai ba wanda ya sauko ga annabi musa gyara ne wannan ba tuni ba ina ma lokacin ina da ƙarfi
ya laitani a kunu hanyar cewa ya ina ma a ce lokacin da wannan lokacin zai zo ina raye
jaza'an kawai suna cewa turnan ne ƙarhi kenan ƙato gashi nan jaza'a cikin dabbobin hudda layya wannan da layya da wagga
faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo na Allah ya tuni shi amma ko jiya ko jiya shin za su fito ne ya ce mu da qala qala na'am na'am qala na'am sai na'am za su fito dan ya atiya wajulun qafum mislu ma ji ita
bi misli bi misli ma ji ita
gyaran karanta baki ba mu lissanin shi a gyara amma kuma ban mu barin shi a wuce da banna
babu wanda zai zo kwakwar lokacin abin da zo da shi illa ƙodiya sai an yadawa wa in yudurikuni yawmaka in ranar da ta isko ni ranar da za su wani ga in yi isko ni an suruka nasara zan taimaka ka taimako mu'azzara mai kai yawwa sun ma nan ya yi shafa kuma wani ne shafa waraka sannan bai bushe ba waraka dan tsofiya sai kaɗan sun malam ya shaf lam yanshab lam yanshab lam yalbas ba tare da ya zamana da jimawa ba wa fatar alwahai yawwa to yayi sai tuninka biyu yaranka guda sai wa malam ya shiga shi da ya zo daga ba ka jarraba to bismillah ƙalibin shihab da sunan malam malam da wani kuma to ƙalibin shihab bisa hadisi na hudu a sharhi ne shi baina ma baina baina kin nan mun haɗu menene matsayinta me ake ce mata zarfu ne yawwa ya ce wani lokaci baina wani lokaci muna cikin tafiya faru'ibtu
sai na komo gida a kuntu zan mutu ne zan yi sai ce ne ke wuri ba an zara ba ta ala sai Allah sabu da wannan aya su ba ta yaya mutum sai ya kai abin da da yawa ko ya kai mai ruwa yawwa da wannan kayan bakon ta shi ba an zuwa da yawa na kawai iya yi ba ta shi da wuri ba
nan kuma karamin fa'ida da gaugawa abinda menene yasa Allah da ya fara sabko ya ce kun fa anzir shi kuma annabi ya zo ne bashiran wa nazira kuma sai aka ce mishi tashi kai al-inzar Allah ya fara da al-inzar saboda shi ake bukata a lokacin ba bushara ba sai wahayi ya yi zahi ma'ana yake tazawa wata taba'a can gaba cikin kitabul jihad zan mutar da inda ake cewa kada hamiyal wadis hamiyal wadis mayaka sun yi zahi wata ta bin raddar to ya yi kawo suna to yawwa na gaba tuni biyu gare ku mala yawwa je hadisi na gaba haddasa musa bin ismail في قوله تعالى
daina ka daina motsa harshen ka su ta ake da gudu tana tsohuwa a gani قال سيدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال من من التنزيل شدة ومن صلى الله عليه وسلم
يعالج يعالج من التنزيل شدة يا كسنتي ينا غوغاوا ينا yana gogaggeniya yu'aliju shiddatan yana gogaggeniya da wahala minat tanzili نعم daga التنزيل daga saukar mishi da wahayi yake saukar mishi da yake mhm وكان مما يحرك شفتيه يا كسنتي yana motsa leɓen nan shi mhm فقال ابن عباس قبل ابن عباس يزن فأنا أحرق uharrikuhuma أحرقهما mhm له وتلزم مرتم كما يجب mhm كما kama kana rasulullah sa yuharrikuha كما لم يزل صلى الله عليه وسلم يكي موسى mhm يحرقهما يكي موسى mhm وقال سعيد mhm سعيد يا فتى mhm أنا أحرقهما mhm ما زال مرتم أسو كما رأيت ابن عباس يحرقهما كما لم يكن عباس بن موسى أسو mhm فحرك شفتيه سيموت يموت لفم شيء mhm yawa kenan wannan me ake ce mishi a shi shi ake tambaya mhm me ake ce mishi a cikin ilimin hadisi wannan abin da suka yi Mhm. Eh? Mhm. To, al-musalsal fi tahariki shafa. Al-musalsal. Yawwa, to yanzu daga nan gurin an zo aya tsallake je hadisi na gaba. Hadisi na gaban shi kawai je ka wajen inda aka ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me bi mishi kawai na shidda. Ajwadun nasi.
نعم وكان وكان أشهد الناس هو. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زال صلى الله عليه وسلم أكسد أجود الناس Mm.
ما في كاوى على تكون مدنة ajwad mafi mafi ajwad mafi mafi kyauta daga aljud ne aljud نعم mafi kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan نعم وما لوكة اللي كسنت يا يا أخي يجي ترى نشيء أتكون مدة رمضان hmm hina yalqahu jibril هنا يلقاه جبريل لوكة اللي جبريل يجي زومشي hmm وكان يلقاه في كل ليلة hmm من رمضان يا كسنت يجي زومشي أقوى من ليلة رمضان hmm فيدارس فيدارسه القرآن hmm سيسي سيسي درس القرآن
Mhm. me ake nihi kenan da yudarisuhu Yud- يبيه يمشي Mhm. Mhm. mudarasa shine kawai shi ya karanta shi ya izubi ɗaya shi ya yi ɗaya shi ya izubi mudarasa mufa'ala ne wadda bata kasance a haid ta ɓangaren mutum biyu katala yuqatilu sai ya zama na mutum biyu ne sabanin aka hudda a a wazanin aka ce katala shi wannan shi ɗaya ma yayi Mhm. to yawa miji fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi نعم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أول بخير Mm.
نعم من قال صلى الله عليه وسلم كسمتي أجمل بخير ميكنتا ميكنتا ajwad akan siga af'alha ajwad نعم mafi ما في كنتا
bil khairi لبنجران الخير Mhm.
مي- مي- min ar-rihi al-mursala da iska wadda ke an masala mai isar da sabo Mm. mursala masala Mm.
wadda aka aiki al-mursala sakakka kawai nan al-mursala sakakka wadda an sake ta to malam malam rabi'u tunin ka har ya kai shidda ina ga to naziru yawwa je ka kai kuma haddasana abul yaman
حدثنا أبو
Mhm. alhakam ibn nafi alhakam ibn nafi ba hakim ba ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud ubaidullah jikan abdullah dan abbas ne abdullah dan mas'ud kai
أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أبا سفيان
to har fasara daga nan
أخبره أن هرقل har fasara daga nan anna abdullah ibn abbas akhbarahu عبد الله بن عباس Mhm.
أخبره Mhm.
يا يا باشا الأباني Mhm.
أن أبا سفيان بن حرب Mhm.
للي أبا سفيان بن حرب Mhm.
أخب- أخبره أن هرقل Mhm.
يا باش لا- يا باش الأباني للي هرقل Mhm.
أرسل إليه Mhm.
ya aika da zuwa gare shi Mhm.
fira na min ƙwarashi Mhm.
wasu mahaya Mhm.
na ƙunshawa Mhm.
wakaru fi- wakaru sun kasance Mhm.
tijarar da sham Mhm.
suna yin kasuwanci a sham Mhm.
fi muddatin da ki kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Mhm.
ma da biya a basu kyana Mhm.
a cikin lokacin da maki sallallahu alaihi wasallama Mhm.
ya kasance
Mada.
ma da
Mhm. Ya ƙara mishi lokaci.
ya kara mashi lokaci Mhm. Kenan. Mhm. A cikin? Yawwa, annabi ya ƙara lokacin da ya ƙara ma Abu Sufyan lokaci wa kufaru Quraish. Mhm.
lokacin da ya kara wa abu su yan fara kure shi Mhm.
da kafinan kure shawa Mm. kenan nan masalan ana cikin zaman lahiya na wata guda annabi tsakaninsu da abu sufyan annabi sai kara mahi cewa an maida shi wata biyu shine ma da fiha abu sufyan wa kufara quraish mhm fa atawhu ba a tawo mhm su yi zo mushi mhm fa atawhu ba a tawo mhm ya suka zo mushi yawwa wa hum bi iliya
na wa je ka je ka na ni ili ni iliya mhm
da iliya Mm-mm. fa'atahun wahun bi iliya wahun bi iliya su suna iliya iliya gari ne iliya su suna na suna iliya ba da aro sai ya kira su Mm, yi majalisi mm, a wajen shi majalisi mm. shi hirakal kenan wa haulahu uzama'ur ruh
zumatu tare da shi akwai manya-manya na rumawa Mm, sun ba da awo mm, sannan sai kira mm, sai kira su mhm. wada abi turjimani wanda a tuturi wanda a bidar jumani Mm, e tare da shi wanda ya kirawo wanda ke shi ta jawo mishi da can abin da ka wani mhm. faƙala ƙara ƙara Mm, sai ce ayyuku a ƙarabu na sama haza ya haza mm, wane ne ya fi ku mafi kusancin mm, nasaba da wannan mutumin mm, suna yin allazi ya za'amu wannan wanda yake wani mm.
annahu nabiyu cewa shi annabi ne to gyara nan yake rayawa yake rayawa azza'am tana zuwa da ma'anar ƙara tana zuwa da ma'anar rayawa la faɗar da ana shakku akan ta nan tana matsayin ta yadda take dan suna shakku akan manzancin nashi mhm yake rayawa mhm annahu nabiyu Mhm.
lalle shi shi annabi ne mhm a ƙara abu sufiyana mhm sai abu sufiyana ya ce mhm ba ƙultu ana mhm sai ya ce ni mhm a ƙarabu nasaba Mhm.
na fi su kusanci mhm da shi mhm a ƙara mhm sai ya ce mhm adunuhu minni annahu mhm
kuma tsoshi eh, gare ni
wa qarribu ashabahu sai suka wa qarribu
wa albu ashabahu asawo sai mutane shi shi abu sufyan magana shi ce dai har yanzu yana magana shi wa qarribu ashabahu wa albu asawo
ku kusanto ku kusanto da kusan ko da sauran mutane mhm
sauran mutane da tare da su mhm faj'aluhum wajen alubu inda zari mhm kuma sanya su a bayan shi yawwa to yayi daga nan zaka tsaya sun makala lazir kana da tuni uku da gyara guda to sumailu ta shi daga sun makala li turjumani mhm kullum inni sa'ilun ya gaya mishi ko hadi a gare su inni sa'ilun ni zan tambaye shi mhm inni sa'ilun haza haza inni sa'ilun haza ni zan tambaye shi kan dan kan mhm an haza da shi dangane da wannan mutum manzo sa fa in fa in